الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahalul uqdatan min lisani yafqahu qawli baka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da saduwa a wannan yammaci na talata yau muna bakwai ga watan ramadan bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama shekara 1400 da arba'in da bakwai wanda kuma ya dace da ashirin da hudu ne ko 24 ga watan biyu miladiya 2026 don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma daga wannan masallaci namu mai albarka masallaci ihya'u sunna da ke wannan unguwa ta fantami a nan cikin garin gombe fadar jihar gombe muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara wannan gari namu albarka da zaman lafiya da dukkanin garurukanmu gaba ɗaya idan ba a manta ba jiya muna cikin aya ta nawa ne arama kalu harikuha 69 ko aya ta 69 wanda za mu tashi daga kanta insha Allahu a cikin wannan sura mai albarka suratul anbiya kafin haka akwai sakonni guda biyu na farko dangane da masu tambaya game da inda ake sa waɗannan karatuttuka an sake ana ta rubutowa kamar da muka faɗa nan an samu ƙarin guda ɗaya gidan rediyo yana nan kamar da aka saba shi na gmc karfe 6 na safe da jewel fm karfe 10 zuwa 11 sai gidan tibin kausayin wanda sun fara sawa a yau karfe 9 na safe zuwa karfe 10 sai kuma gidan tibin hausa bakwai karfe 5 na yamma zuwa karfe 6 na yamma waɗannan su ne guda hudu insha Allahu kausayin tv yau suka fara sawa karfe 9 na safe sai kuma lamban waya game da masu tambayin group na whatsapp idan mutum bai samu link da zai shiga da kanshi ba zai iya magana ta wannan lamba da mun sha ba da lamban kusan duk shekara da wuraren karatuttuka a sifili takwas sifili uku ɗaya ɗaya biyu hudu ɗaya bakwai bakwai 08031124177 sannan idan mutum yana cikin grup guda ɗaya ba sai ya ƙara shiga wani ba kusan duk grup ɗin abu ɗaya ne inda kai ba adimin ba ne ba grup ɗaya kake bukata kawai wannan shine abin da kullum muke gaya mutane ba bukatan ka sake shiga wani grup duk postin ɗin guda ɗaya ne a duk grup guda biyar da muke da shi insha Allah sannan da muka sanar da kwamitin marayu da aka buɗe neman taimako akwai wani bawan Allah da ya kawo dubu goma a sa a wannan asusun marayu ya ce kara faɗi sunan shi ga dubu goma nan zan miƙa mala adamu insha Allah Allah ya saka mishi da alkhairi kuma kofar neman taimakon yana buɗe a daga nan har zuwa insha Allah sallah ana buƙatan kuɗi ko kayan sawa na mata ko na maza ko takalma ko ɗan kwali ko hula duk abin da da abinci duk abin da ya samu insha Allah Allah ya taimaka za mu tashi kan aya ta 69 إن شاء الله وبالله التوفيق وعليه التكلان وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله نعم
بسم الله الرحمن الرحيم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana ba mu labarin annabi Ibrahim bayan an zo an taru domin a kashe shi saboda hujja ta ƙare suka ce har riƙuhu ku ƙona shi wansuru alihatakun ku taimaki allolinku alloli sun gaza a kawo musu ɗauki in kuntum fa'ili inda har da gaske ku masu aikatawa ne ku masu taimakon allolinku ne suka ce ƙalibinu lahu bunyanan fa'alƙuhu fil jahim a tona rami a wurga shi a cikin jahim to kun san ce mun yi magana game da girman da ramin ke da shi da irin wutan da aka hura wasu daga cikin malamai suke cewa ba taɓa hura wata wuta irin wannan ba kafin wannan lokaci to kun san idan aka ce an hura wuta wuta ta kai wuta ai ba za ka iya zuwa kusa da wutan ba ba to tambayin shine ta ya za su jefa shi a ciki to shine imamu suddi kamar da ibn kasir ya kawo cikin tafsirin shi yake cewa sun samu a wani abin da ake ce mishi almanjani da larabci ban san ba sunan shi da hausa da larabci catapult a da turanci shine catapult majajjawa wannan katon fa ci babban wanda za ka kama irin a fim na daɗin nan suna amfani da shijin wurga wuta a kona gari in aka yi hisar aka kewaye gari ko wani abu to sai aka samu wani mutumin farisa wani daga cikin kurdawa na yankin farisa ya ba su shawara ya ce abin da za a yi ku samu majajjawa kun ce haka ne sunan shigo almanjanik da larabci ko catapult da turanci ku samu wannan ku sa shi a ciki a wurga shi kun san in an wurgi yana tafiya nesa to da wannan abun suka yi amfani shi ne imamu siddi ya ce shi wannan wanda ya ba da shawaran bayan ya ba da shawara an karɓa abinda Allah ya masa shine ƙasa ta tsage ya fada ciki shukuncin da Allah ya masa kenan sarkin shawara shine kamun da Allah ya mishi subhanahu wa ta'ala to bayan sun karɓi wannan shawarar suka yi amfani da wannan abu bayan an sa shi a ciki mala'ika jibril da ya bayyana ya ce alaka haja shin kana da wata bukata na taimako bayan sha nemi izini daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce idan aurinka ne kalla idan auren Allah ne fabala ina bukata to a wannan lokacin ya tabbata cikin hadisi ingantacce wanda aka ruwaito ibn abi hatim ya kausha cikin tafsirin shi haka imamun nasa'i da ibn maja duk sun ruwaito a cikin sunan nisu wata daga cikin bayi baiwa ce ga ainihin fakihu bin mugira al-makhzumi take ta ta shiga wurin na aisha Allah ya kara mata yadda sai ta ga wani ainihin a mashi kato a ɗakin na aisha to ta san aisha ba zuwa yaƙi take ba sai take ce mata me kike da wannan ko me zaki da wannan mashin ya ummul mu'minin ya ke uwar mummunai sai ta ce ai wannan mashin da kike gani na ajiye naqtul bihi hadhihi al-awzad muna kashe tsaka ne da wannan abu ina ajiye shi ne don kashe tsaka shine dalilin ajiye wannan abu sai ta ce fa inna rasulullahi alaihi salatu wassalamu qal tace manzon Allah ya ce inna ibrahima lalle annabi ibrahim shine ulke fil nar a lokacin da aka jefa shi a cikin wuta lam yakun fil ardi dabbatun babu wata dabba a ban kasa da take rayuwa kuma take wannan area illa tutfi'un nar face tana ta kokarin kashe wuta ya za a kashe wannan wuta dabbobi na kawo dauki da kwari da komai da tsuntsaye kokarin siya za a kashe wannan wutan annabi ya ce gairar wazan amma ban da tsaka ita hurawa take dabbobi na kokarin a kashe wuta tsaka kuma tana ta hurawa annabi ya ce fa innahu kana yanfuku ala ibrahim ta kasance tana hura wutan dan a kona annabi ibrahim fa amarana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi qatlihi annabi ya mana umarnin duk inda mu ga tsinan ya mu kashe ta kun ji dalili kenan shi yasa annabi ya ce duk inda aka ga tsaka a kashe ta kuma har yau bincike ya tabbatar inda ana gobara tsakana nan ita ƙara hurawa take shi yasa masu yancin ɗan adam da suka tashi kwanaki musulmai suna kace tsaka su ba su yadda ba ana cin mutuncin tsaka hajiya tsaka ba a kyauta mata ba suka yi ta ihu a amurka da ingila da wane ne aka samu su shaidanu ma a najeriya suka ɗauka wa a daina kashe tsaka Allah cikin Dr. Ahmad BUK rahmatullahi alaihi kala haddasana wani ya tambaye shi yace akar makallahu me yasa ake kashe tsaka yace annabi ne yace a kashe ta yace in kai ma yace mu kashe ka kai ma sai mun kashe ka Allahumma amin alaihi salatu wassalam shi annabi ba a ce masa dan me da ya faɗa aikatawa kawai ake to balle ma kuma akwai dalili tsaka shedani ya ce kware da gaske dalilin kashe ta kenan to a lokacin da suka ɗauko suka sa shi a cikin wannan majajjawan za a wurga shi ya tabbatar da zai shiga wannan wuta annabi ibrahim abdullahi bin abbas ya faɗa yadda imam bukhari fitar cikin tafsirin shi annahu qala yace hasbi allah wa ni'mal wakil qala ha ibrahim hina ulqiya fi nar yace da za a jefa shi a wuta abin da ya dinka faɗa hasbi Allah wa ni'mal wakil hasbi Allah wa ni'mal wakil yana faɗan wannan yana ta maimaitawa qala ibn Abbas dan Abbas ya ce wa qala ha Muhammadun wa ashabuhu haka annabi da sahabban shi qalu ha sun faɗi wannan kalman a lokacin da aka ce inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil a lokacin yakin ainihin uhudu da ainihin aka zo aka ce da su kai kafaran nan fa sun shirya sun taru dan abu sufyan ya zo da runduna har dubu uku dan a yaƙi sahabban annabi alaihi salatu wassalam sannan annabi ya samu kalubale da su abdullahi bin ubay bin salul da aka fito daga madina annabi ya tara sahabbai ya ce to ga abu sufyan da runduna har dubu uku sun tinkaro madina za su shigo su kashe mu menene abin shawara sahabbai suka ce mu fita mu tare su kar mu bari su shigo kar ka bar yaƙi ya shigo maha da cikin gida ka tare shi daga waje in ya shigo cikin gida an cika da yaƙi to shine sai shi ibnu salul ya ce a mu yi zaman mu kar mu fita ko ina dama shi bukatar shi a shigo madina a kashe annabi a bashi sarauta shi damuwarsa kenan wai kafin annabi ya zo shine sarki a madina da annabi ya zo kowa sai ya koma wurin shi to abun ya dame shi karshe da annabi karkata zuwa ga shawaran waɗanda suka ce a fita bayan da aka fita aka kama hanyar uhud ga wanda ya san madina ana kan hanya shi wannan dan salul bai haƙura ba ya dinga ba wasu shawara karshe ja wasu tawaga suka koma to annabi ya samu kalubale kwarai da gaske kuma aka samu wani zo ya ce da su innan nasa qad jama'u lakum ka mutanen nan fa sun taru sun fi karfin ku fakhshawhum wallahi ku ji tsoron su Allah ce fa zadahum imana wannan kalmar sai kara sahabbai imani fakhshawhum fa zadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil suka dinga maimaita wannan kalmar suka ce ko duniya ne ta taru ba za ta ba mu tsoro ba hasbunallahu wa ni'mal wakil suka dinga maimaita wannan kalma walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba قالوا هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما suka dinga faɗin hasbunallah wa ni'mal wakil Allah ce fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin sai suka dawo gida bayan an gama yakin da ni'ima daga wurin Allah sun yi nasara wa fadlin ga kuma ganima ka gari ba biyu kenan an yi nasaran yaki kuma an samu ganima Allah ce lam yamsaskum su'un ba abin da ya dame su kuma ba abin da ya shafe su na bakin ciki wattaba ridwan Allah wallahu dhu fadlin azim to karkashin wannan ya kamata duk musulmi duk abin da ke baka tsoro ka dinga faɗin hasbunallahu wa ni'mal wakil wasu munafukai sun saka gaba a kasuwa kai ta hasbunallah wa ni'mal wakil a ofis ne hasbunallah wa ni'mal wakil yan sa idon anguwa ne hasbunallah wa ni'mal wakil duk inda aka sa ka a gaba ana so a kai ka ƙasa wallahi ka rike wannan kalman sai ka yi nasara ko interview za ka je kai ta maimaita wannan kalman za ka shiga exam hasbunallah wa ni'mal wakil duk abin da ya baka tsoro ka dinga maimaita wannan kalma kana tafiya akan hanya daga wani gari zuwa wani gari ka hango checkpoint na mutanen mu abokan aiki abokan kowa an gane ko kai ta hasbunallah wa ni'mal wakil don waɗannan komai gaskiyanka yi sun kama ka komai gaskiyanka sai Allah ya kwace ka haka da ko ba haka ba za ka ga kuma kowa na shiga aikin kowa a ce na takardun mota ka kawo a duba a duba ya yi a duba taya a ce ina safaya taya ka buɗe ka ce ga safaya taya a ce maka ina abun kashe wuta ka ɗauko ga abun kashe wuta a ce maka ina paracetamol sabon tashi hankali ka kawo farasamol ka ce kana da shi duk abin da suka tambaya ka kawo akwai inda za su kama ka suka tara wani malami daga cikin malamai dan nan garin ne kuma bayan sun tambaye shi komai yana da shi sai ɗaya ce wannan tayin tana da matsala tayin nan tana da matsala wannan laifi ne ya ce to in tana da matsala in ji shi malamin ina ruwanku in na faɗi ai ni zan mutu aka ce ai gwamnati ba ta so ka mutu shi da kan shebar labari sun tare shi a hanyar Kano to kai ta maimaita hasbunallah wa ni'mal wakil shi yasa kaga waɗannan azzaluman da suka samu a gaba ta kowane bangare azzalumai ne abokan zaman mu na ƙasa ɗaya da suke ta mana kulle-kulle su je amerika su ce ana musu kisan gilla wato su kashe mu kuma su ce muna kashe su kowa ya san abin da ke faruwa a ƙasar nan ko jiya-jiya an kashe mutane a plateau jiya-jiyan nan yan kasuwa kuma suna hanyar zuwa cin kasuwa an tare shi an kashe su an kashe 'yan maulidi an kashe 'yan musabaka an kashe kowa ta ce wai ana kashe su wanda fa rashin adalcin da suke mana a plateau ya wuce inda kake tsammani population din kiristoci a gombe bai kai population din musulmai a plateau ba amma muna ba su dipti gabna haka ne ko ba haka ba amma a plateau ba za a ba mu dipti gabna ba ba za a ba mu speaker ba ba za a ba mu ssg ba ba wani mukamin ba komai da za a ba ku sai a ba ku kwamishinan wasanni in kun ji sa'a da ciyaman kwaya ɗaya na jos north wato abun akwai rashin kunya a ciki to maganin wannan shine da su da trump a ta hasbunallah wa ni'mal wakil haka nan azzaluman abuja hasbunallah wa ni'mal wakil azzaluman garurukan kuma hasbunallah wa ni'mal wakil wallahi da zamu rike wannan da gaske kafin 2027 da an sha mamaki Allah ya dinga kulikulin kubura da su kenan ɗaya bayan ɗaya zai dinga kama su tamamu din kanmu ba da gaske muke ba inda wallahi musulmai za su rike addu'a su koma ga Allah su watsar da waɗannan mutanen da taliyansu da shinkafansu da duk palliative da suke rabawa wallahi Allah sai ya ɗauki mataki a kansu mun nuna cewa ya Allah sun fi ƙarfinmu Allah ka fi ƙarfinsu hasbunallah wa ni'mal wakil ita annabi ya faɗa da sahabbai ya yi nasara akan runduna haka annabi Ibrahim da ya faɗi wannan kalman hasbunallah wa ni'mal wakil Allah ya ce to ga sakamako kulna sai muka ce ya naru ya ke wuta kuni barda ki zamo sanyi ba ki zamo mai sanyi ba albari shine mai sanyi albardu kuma sanyi ba Allah cewa ki zamo mai sanyi ba ki zamo sanyi mubalaga kenan sanyin ma za ki zamo ba ki zamo mai sanyi ba shine wani daga cikin magabata yake cewa Ali bin Abi Talib Allah kara masa yadda yace a lokacin da aka jefa Annabi Ibrahim yace sanyin ya dame shi dan Allah ya ce ki zamo sanyi ka sa akwai esin da in ka shiga musamman kana jin yunwa sai aka kawo kana bakyarkata to sai zamo sanyin na cutar da shi sai Allah ya ce wa salaman sanyin mai aminci ba mai cutarwa ba ala ibrahim akan bawa na annabi ibrahim daga nan sai sanyin ya koma mu'tadil ya koma daidai wa daida hatta annabi ibrahim yake cewa bai taba ma rayuwa mai daɗi ba kamar zaman shi a cikin wannan wutar Allah ya sanya masa nitsuwa da kwanciyar hankali da farin ciki kuma ga mala'ikar jibril ya zo suna hira har aka ga mala'ikar jibril yana share masa gumi a fuskan shi saboda kafin ya fada yana ainihin cikin wannan majaujawan gumi ya keto masa sai dinga share masa fuska kaji khalilur rahmani kenan wattakhadha Allahu ibrahima khalila sannan aka turo mala'ikan inuwa shi ma ya zo shi ya masa inuwa a cikin wuta duk wannan yana cikin hasbunallahu wa ni'mal wakil ya dinga maimaitawa Allah ce kulna ya na rukuni barda mu ka ce ya ke wuta ki zamo sanyi domin a mubalaga na larabci idan ana so a ce abu sai a faɗi asalin abun ke sa Allah ba da labarin annabi nuhu a lokacin da ɗan shi kafirce masa ya ce ya bunayyar ka ma'ana wala takun ma'al kafirin qala sa'u ila jabalin ya asmi min al-ma'i karshe ya ce ya ubangiji innabni min ahli wa inna wa'daka alhaq wa anta akamul hakimi qala innahu laysa min ahlika innahu amalun ghairu salih Allah bai ce ba innahu amila sai ce innahu amalun Allah bai ce ba dan naka ya mummunan aiki ya ce aikin dan naka aiki ne mara kyau wato shine ma aiki mara amalun ghairu salih bai ce ba innahu amila ghairu salih to shine mubalaga na larabci Allah ce kuni bardan ya ke wuta ka ji ubangijin wuta kenan wake da wannan ikon in ba Allah ba wutan Allah ya bata umarni yace ya ke wuta ba ni nace ki kona wani ba to ku ni bardan ki zamo sanyi wa salaman mai kuma aminci wannan sanyin ba mai cutarwa ba ala ibrahim akan annabi ibrahim Allah ce wa aradu bihi kaidan sun yi nufin cutar da shi sun kulla masa kaidi sun yi nufin aika shi lahira faj'alnahumul akhsarina sai muka sanya suka zama su ne makaskanta Allah ce wa aradu bihi kaidan fajalahumul asfalina da asfalina da aksarin duk abu ne guda ɗaya kaskanci da wulakanci bi ma'ana dai Allah ya kunyata su ba su yi nasara ba annabi ibrahim shi ya nasara a kansu malamai sun tattauna cewa a lokacin da wannan abun ya faru annabi ibrahim shekarar shi nawa malamai sun yi maganganu da yawa amma sun yi ittifaki da yana matashi ne saboda faɗin allah sami yana fatan ya an ce an ji wani matashi na cewa sai ya illata waɗannan gumakan a takaice dai ya faru da shi ne yana ko ɗan shekara talatin ko kuma tsakanin talatin da arba'in yana matashin shi mai ƙarfi ya ƙalubalanci duniyar kafirci kuma a lokacin duk duniya fa shi kaɗai musulmi babu kowa a lokaci shi kaɗai ne don ko auren fari bai yi ba sai bayan wannan abin ya faru sannan allah umarce shi ma da ya hijira ya bar iraki tun da a iraki aka yi wannan abin abin ya faru ne a ƙasan iraki allah ce hijira zuwa ainihin ƙasan sham ya dawo yankin falastin shine wa qala inni muhajirin ila rabbi yawwa sai hadi ya hijira zuwa ga ubangijin shi zuwa ƙasan falastinu to bayan wannan abin ya faru ya bar falastinu ya ainihin zo ya yi aure ya haifi annabi isma'il ta ya yi aure da matar da ainihin ba ta aihuwa to wannan matar da ba ta aihuwa ya yi tafiye-tafiye da ita har ya shiga cikin ƙasar misra annabi ya ba da labari alaihi salatu wasalam ya ce annabi ibrahim da ya shiga cikin ƙasar misra sai aka ba shi labarin cewar akwai wani azalumin sarki duk inda ya ga wata mata mai kyau to zai kwace ta mata annabi ibrahim kuma kyakkyawa ce son kowa yauwa kin wanda ya rasa son kowa ina son wanda ya rasa an gane ko to da suka shigo sai ce da ita idan har aka tambaye ki kewace ce kice ki yar uwata ce kada ki ce ke matata ce to shine da aka kira annabi Ibrahim ya ce wace ce wannan a tare da kai ya ce ai wannan yar uwata ce sai aka ce to je ka aka kawo ta me matsayin wannan a wurinki ta ce dan uwana ne to annabi Ibrahim abin da yake nufi yar uwarsa a musulunci ina fata an gane yana cikin abin da ba ƙarya yayi ba kamar yadda muka faɗa jiya yar uwarsa ce a addinin musulunci dan duk duniya a lokacin su biyu ne kaɗai musulmai duk duniya gaba ɗaya da sarkin ya zo zai taɓa ta sai ya ji kamar zai shocking yadda ka san za ka taɓa wayan wuta ya dawo da baya ya ƙara shiri ya ƙara komawa ya ƙara jin an jashi hai da ya haka hassa uku ya kira fadawa ita za ku kawo min aljana bayan na ci a kawo min mutum to wanda yana daga cikin mu'jizozi ne faru da annabi ibrahim bayan wannan abun ya faru allah sai ya ce wa najjaina huwa lutan ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين allah ce wa najjaina sai muka tsiratar da shi shine fa'amana lahu lut shine wa lutan da annabi lut annabi lut da annabi ibrahim yan uwan juna ne yan uwa na dangantaka in ma suna a yan bafanu ko makamancin haka amma malaman tafsiri ba su da saɓani cewa yan uwan juna ne amma ba yan uwantaka irin na haruna da musa ba wanda su uwa ɗaya uba ɗaya suke allah ce wa najjainahu sai muka tsiratar da shi wa lutan da annabi lutu ilal ardin lati baraka na fi halil alamina zuwa ga wata ƙasa mai albarka lil'alami daga talikai wacce ce ƙasa mai albarka malamai sun ittifaƙi shi ne ƙasar sham musamman kuma yankin falastinu kisa duk rikicin duniya kaga ake a wannan wurin babu inda annaba suka rayu kama a wannan wurin yankin falastinu har zuwa cikin isra'ila a yanzu mafi yawan annabawa da allah ba da labari duk anan suka rayu ka ce 80-90% ɗinsu gaba ɗaya duk su rayu ne a yankin falastinu kisa allah ke kiran wurin da ƙasa mai albarka yana kiranta kuma ƙasa tsarkakakkiya ya ce ya ƙaumi dukul ardal muƙaddasa tallati kataballahu lakum wala tattadu ala adbarikum fatan qalibu khasirin Allah ya kira ta da ƙasa mai albarka ya ce wali Suleiman na rihi asifatan tajri bi amrihi ila al-ard allati barakana fiha ya ce subhanalladhi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakana hawlahu duk wannan albarkan haka Allah ke kira wannan wurin ƙasa mai albarka ƙasa mai albarka to sai malamai suka ce dalilin da yasa ake kiran wurin da ƙasa mai albarka na farko Allah zuba albarkatun ƙasa a wurin wanda bai zuba ko ina ba a duniya kamar wannan wurin na biyu yana da yanayi jawu ko waida wanda yake mutadil madaidaici wanda yake rayuwa ƙasan da ake zafi zai iya rayuwa a wannan wurin wanda ya taso a ƙasan da ake sanyi irin na kankara zai iya rayuwa a wannan wurin tana da yanayi ne madaidaici sannan kuma ga annabawa da suka dinga rayuwa a wurin shi yasa har yau garin da yake a bincike na unesco wanda ya fi kowa tsufa a duniya shine garin ariha garin ariha kuma yana cikin ƙasan falasinu wannan yankin da isra'il shine garin da tun da aka gina shaharar iyanan bai rushe ba son an yi biranen da an yi ta dammara su allah ya halakar da wani birni to shi tun da aka gina garin ariya har yana nan a tsaye yana da sama da shekara dubu ashirin ba abin da ya same shi to a takaice allah ya kira wannan gun da suna mai albarka saboda annabawa da kaburburan annaba da ke wannan wurin har shi kan annabi ibrahim ittifakan na malamai kabarin shi yana falastinu bisa ga zance mafi inganci hatta shek bin bas ya yadda cewa malaman tarihi da suka ce annabi ibrahim kabarin shi an san inda yake a ainihin falastin shi kaɗai ne annabin da aka san kabarin shi bisa ga zance mafi inganci annabi muhammad alaihi salatu wasalam shi an san kabarin shi ne babu saɓani amma an yi saɓani akan kabarin annabawa na ibrahim zance mafi inganci an san inda yake sauran kuma gaba ɗaya ba a sani ba shine zance mafi inganci kar ka ga wani hoto ana sayarwa kabarin annabi shaibu ka zo ka saya kila ma kawai gina shi aka yi ce ga kabarin annabi ne kabarin duk ƙarya ne har da kabarin annabi musa a wani gari shi kuma annabi musa ya mutu na a sahara a sinai tsakanin misra da ainihin isra'il a cikin da shi da annabi haruna duk anan suka rasu ba wanda ya san kabarin su in ba allah ba to duk wani annabi allah ya ɓoye kabarin shi saboda kar a yi shirka za a ji ana bauta a wannan wuri shine hikimar ɓoye kaburburan annabawa da kabarin annabi kuma da allah ya bari aka san inda yake sai sanya wahabiyawa suna gadin wurin ina fata an gane ya danka wa ahalus sunna ina faɗi sunan da suka fi faɗa ne ina fata an gane sai ya ba wa ahalus sunna gadin wannan wurin baka isa kai shirka a wannan wurin ba da ka je ma za a kore ka sai da kai ta zage zage makiya manzan Allah Allah sauwaƙe to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mun tsiratar da shi da ɗan uwan shi annabi lutu ila al-ardh allati barakana fiha muka umarce su su hijira zuwa ƙasan da muka yi albarka a cikinta lil'alami ga talikai sai Allah ya ce mi ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين الله ce wahabna lahu ishaqa sai muka masa kyauta da annabi ishaqa wa yaquba da annabi yaqub nafilatan ƙari a kan annabi sai haka shi ne malaman tafsiri daga ciki akwai sahabbai da yawa so ka ce a na filata ɗinnan waladul walad shi ne ɗanɗa kaga jika kenan amma ɗanɗa a sakwatanci faɗa ake nufi in yace wannan ɗanɗana ne yana nufin ɗan shi ne tasgiri ne wa irin ɗan yaro na ne karami ta ce ɗanɗa kamar yagunayya ta ce ya ɗanɗana kaga ya ɗanɗana a hausan kano kaga jika ne amma a hausan sakwato kuma ana nufin ɗa sai aka yi tasgiri shi irin a kankantar da shi a makankantarwa na kauna da so to Allah subhanahu wata'ala ya ba wa annabi Ibrahim kyautan Ishaqa da Yaqub sai ce nafilatan qari dadi akan annabi Ishaqa shi yasa da ma shi nafila ko da na sallah ai qari ne akan sallan farilla shi da ma'anar nafila din bi ma'ana dadi akan farilla da Allah ya wajabta maka Allah ce wa kullun ja'alna salihin dukkansu mun sanya sun zamo annabawa shine salihi na anan karkace sun zamo salihai annabawa suna ajin sama da salihan bayi Allah ya ce wa man yutillaha war rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was siddiqina was shuhada'i was salihina wa hasuna ulaika rafiqa dhalika al-fadlu min Allah wa kafa billahi alima to kaga as-salihin shine na karshe daga annabawa sai as-siddiqun irin su abubakar kenan sai ash-shuhada irin su hamza irin su umar irin su aliyu irin su usman duk wannan ash-shuhada ne sai Allah ce was-salihina Allah sa muna ciki shi yasa waja'alna min ibadika salihina ya Allah ka sanya mu daga cikin bayinka salihan bayi salihai na gari to anan shi yasa malamai suka ce idan kana so musulmai su maka addu'a hada makiyinka ma sai ya ma addu'a shine ka zama mutumin kirki to ka ce in ka zama mutumin kirki in dai makiyinka yana sallah yana ma addu'a bai sani ba ina fata an gane dan zai ce attahiyatu lillahi azzakiyatu lillahi الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين كما كان ciki makiyin ka ne yana roƙa maka Allah bai sani ba in ka zama mutumin kirki ko ka huta ya an sallame ka kenan Allah ka samu zama mutanen kirki to Allah sai ya ce wa kullun Allah salihina a wurare da dama za ga Allah na kiran annabawa salihan bayi yace wa man yarghabu an millati ibrahima illa man safiha nafsahu yace wa laqad safainahu fid dunya wa innahu fil akhirati lamina salihin ay lamina al mursalin kenan haka annabi yusuf alaihi salam yace rabbi qad ataytani min al mulki wa 'allamtani min ta'wil al ahadith فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والهكني بالصالحين أي بالنبيين dan shi ya wuce wannan ajin ya zama kamar ya ci baya kenan amma a salihina ana nufin annabawa to haka ana wa kullun ja'alna salihina aw kullun ja'alna nabiyyin duk mun sa sun zama annabawa yayan annabi Ibrahim da Isma'il da Ishaqa da jikansu Yaquba dukkan su annabawa ne sannan shi Yaqub din kuma ya sake haifar annabi Yusuf shi ma zama annabi to anan malamai suka ce annabi Yaqub yana cikin waɗanda Allah ya ba da labarinsu tun ba a haife shi ba tun ma ba a haifi mahaifi shi ba Allah ya ba da labarin shi ya faɗi sunan shi a lokacin da babarsa za ta ɗauki ciki Allah ya gaya mata mala'iku suka zo suka kawo ziyara shi dama annabi ibrahim akwai shi da son baƙi har ma fita yake yana neman wani bako ne bai samu wurin kwana ba ya zo ga wurin kwana ga abinci yana daga cikin ɗabi'an annabi ibrahim to sai mala'iku suka zo masa bakunta ya saure je aka yanka taure ko akuya aka gasa aka kawo ga wane ne sai ga ko kallon abin basu yi ba sai hankalin shi tashi suka ce kalu la ta kar ka ji tsoro daga ne gane ba mutane ba ne ba to matarsa kuma tana wurin Allah ce fa zahikat sai ta yi dariya dangane da abin da ya faru an yi hidima an yi yanke yanke an sun ki su ci abin sai ba ta dariya sai Allah ce fa bashar na habi si haka sai muka mata albishir aka ce ko gaya mata za ta samu ciki ko za ta aihu saboda ta kai wajen shekara 90 ba aihuwa wajen shekara 90 ba ta aihu ba ta ma fi da rai sai Allah ya ce fabashar na habi si haka muka mata albishir cewa za ki aihu sunan dan ma isa haka Allah ya sa masa suna sai aka ce wa min wara isa haka yaquba shi ma isa haka zai girma zai aihu sunan dan da zai haifa yaqub har jikan ki ma an baki labari shi sai take mamaki ta ce a alidu ana a juzun wa haza ba alin shekha inna haza da shawon aji ya za a ce zan aihu ni na tsufa mijina ya tsufa wannan akwai abin mamaki kalu a ta'ajabi na min amrillahi rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahalul baiti innahu hamidun majid kina mamaki al'amarin ubangiji ai rahaman Allah ne da albarkan shi akan ku ya ku ahalul baiti ya ku masu gida ita kaɗai ce aka kira ta da ahadul baiti innahu hamidun Allah shi na abun yabo majidu kuma abun girmamawa kuma ta aihun ta samu ɗa ishaq ya girma ya aifi ɗa yaƙub shi ma ya aifi ɗa kuma annabi yusuf ke sa Allah ce baraka na alaihi wa ala ishaqa mun mishi albarka mun yi wa ɗan shi albarka har ma da jikokinsu Allah ba mu albarka to da Allah ce kullun ja'alna salihina sai ya ce wa ja'alnahum a'immatan sai muka sanya suka zamo shugabanni abun koyi ya haduna bi amrina suna shirar da mutane zuwa ga tauhidi amma da izinin ubangiji wa auhaina ilaihim muka yi wahayi zuwa gare su fi ilal khairati na aikin alkhairi Allah ce alkhairat alkhairai da yawa kenan mun umarce su da kaza mun ayyuka ne masu yawan gaske muka musu umarni kuma annabi ibrahim ya cika allah ce wa yizibtala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna ba abun da allah ya ce masa wanda bai cika shi ba shi annabi ibrahim a rayuwar shi har ya koma ga allah duk abun da allah ya ce masa yayi to idan aka yi makin yana samun hundar fasane shi ɗari bisa ɗari bai taɓa samun 99 ba ke sa Allah ce fa'atan mahunna ƙala inni ja'ilika linnasi imama kina wajannahu a immatan din kenan ya haduna bi amrina wa auhayna ilayhim fi ilal khairati wa iqamas salati muka ce ku dinga tsaye da sallah ashe duk annabin da yazo sai da ya sallah babu annabin da yazo wanda bai yi sallah ba isa duk addinin da babu sallah to ba addini bane ba isa annabi ce man taraka salata faqad kafara duk wanda ya bar sallah ya kafurta isa durrin tsikar yi wasa da sallah duk rigiman da za a yi a yi amma sallah kan ka yi ta kai ɗan kalara ne tsaye da sallah an gane ku in ka tsaye da sallah za ka daina kalaran ma kai ɓarawo ne tsaye da sallah insha Allah za ka daina e kai baba ne tsaye da sallah duk abin da kake in za ka riƙe sallah insha Allah wallahi za ka daina dan Allah ce inna salata tanha anil fashai wal munkar wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un a tsaye da sallah wa ita azzaka a kuma ba da zakka Allah ce wa kanu lana abidin sun kasance bayi nagari a gare mu inta Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine kaɗan daga cikin ɓangaren kissan annabi Ibrahim za mu samu su a gaba musamman cikin suratu ainihin ash-shu'ara insha Allah saboda haka za mu shekai tsaye kissa annabi Lut alaihi salam sai Allah ya ce mi ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين Ubangiji subhanahu wata'ala ya ba mu labarin ɗaya daga cikin annabawan shi mai suna Lut. Kalmar Lut suna ne na annabi. Allah jarrabe shi da waɗansu mutane matsiyata, wanda a tarihin duniya ba a taɓa samun namiji na neman namiji ba sai a zamanin shi. Ba a taɓa yi batun da Allah turo annabi Adam har ya koma ga Allah da duk annabawan da suka biyo bayan shi shekaru dubbai da aka yi gwamman shekaru dubban shekaru ba a samu waɗansu mutane sun aikata irin abin da suka aikata ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa lutan ai wa zukur lutan kenan domin lutan ɗin nan kaga maf'ulun bihi ne mansubun bil fataha to fa'ilin shi kaddara shi zaka yi ai wa zukur lutan ambaci labarin annabi lutu shi suna aikin alliwa suna annabi kuma lut amma saboda munin aikin sai suna annabi ma ya koma kawai suna abu kun kwanci wani abin da kyau sunan annabi ne lut amma sai saboda munin aikin annabi ma sai ya shafe shi kai ka taba jin wani an ce sunan shi ludu yau ka haifi ɗanka ka ce sunan shi annabi ludu duk yan uwanka ba wanda zai yadda sai dan baka da dangi masu ƙaunanka malamin ka masu yace ka cire sunan nan kaga annabin Allah ne fa zaka ji Ibrahim Musa duk wani annabi akwai takwaran shi annabin da bai da takwara a duniya shine annabi Lut dan ka gane munin wannan aiki Allah ce wa Lutan ka bada labarin annabi Lut atinahu hukuman mun bashi annabta shine hukuman din mun bashi annabta mun bashi ainihin manzanci wa ilman da kuma ilimi ga annabta ga ilimi dama babu annabi jahili sai ce wannan jainahu mun tsiratar da shi min alƙaryatin lati kana ta'amul khaba'is daga wannan alƙaryan da ta kasance tana aikata ainihin alkhaba'is jam'i ne na mummunan abu wato munanan abubuwa ababe na haram Allah ce innahum kanu qauma sau'in fasiqin lalle sun kasance qauma sau'in mutane ne munana kaman ka ce mutanen banza fasikina kuma fasikai Allah ce wa adakhalnahu fi rahmatina innahu min salihin amma shi kan mun shigar da shi cikin rahamar mu dan ya kasance daga cikin annabawa salihan bayi Allah ba da labarin Annabi Lut a wurare daban-daban a cikin surori daban-daban ya faɗa cikin suratu al-Araf yace wa lutan ba da labarin annabi lut ya qala liqaumihi a lokacin da ya ce wa mutanen shi atatun alfahisha yanzu kuna zakkiyo alfasha ma sabaqakum biha min ahadin min alalamina a tarihin dan adam ba a taba aikata irin wannan bakafo ba wanda ya riga ku aikata wannan aikin innakum latatuna rijala shahwatan min dunin nisa yanzu shin kuna zakkewa maza da sha'awa koma bayan mata yace bal antum qaumun musrifun lalle ku da mutane ne mabarnata ba mutanen kirki bane ba ya sake faɗa cikin suratul namli yace wa lutan idh qala liqaumi atatun alfasha wa antum tubsirun yanzu kuna zakkewa alfasha kuna ji kuna gani abinda hankali ma ba zai dauka ba innakum latatuna rijala shahwatan min dunin nisa yace bal antum qaumun tajhaluna ku ba ƙananan jahilai bane ba ya dinga siffanta su da sunaye kala kala wa lutan idza qala liqaumihi innakum latatuna alfahisha ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin innakum latatuna rijala wa taqta'una sabila wa ta'tuna fi nadikum almunkar duka dinga lissafa muna na ayyukan su to abin da ya faru shine Allah ya jarrabe shi da mutane waɗanda yake masu liwaɗi kaga namiji na neman namiji Allah ce ka zabar ƙaumin lutsin al-mursalin idh qala nuhun ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un wa ma as'alukum alayhi min ajrin in ajri illa ala rabbil alamin yace ata'tuna dhukurana min al-alamin yanzu maza kuke zakewa da sha'awa kuna neman maza da ainihin biyan bukata shine ta'tuna dhukurana min alalamina wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum yace bal antum qaumun adun kun kyale matan da Allah ya halitta muku kun je kuna neman maza lalle ku ba kanana yan ta'adda bane ba shine bal antum qaumun adun lalle ku mutane ne yan ta'adda kalu suka ce la in lam tantahi ya lutu la takunanna min al mukhrajina in har baka daina wannan wa'azin naka ba za mu kore ka daga wannan garin ya kai ya kawo har roƙonsu yake dan Allah kar ku kunyata ni ya yi bakin mala'iku sun kawo masa ziyara suka ji labarin wai maza sun zo gidan shi suka iya gungu suka taho ka ba mu bakin nan ya ce ha'ula ya banati in kuntum fa'ilina ga mata nan a gari ku je ku nema mana saboda tashin hankali ya ce gwanda ku je ku nemi mata ku yi zina akan wannan abin da kuke annabi lutu ya sha wahala ba ɗan kaɗan ba har yake cewa lau anna libikun kuwatan aw awi ila rukunin shadid ina ma da ne wani kakkarfa ne ina kace kace da ku annabi ya ce tun daga kan annabi lutu Allah bai taba aiko annabi ba sai sadauki tun daga kan shi dai wannan magana ya ce lau anna libikun kuwa ina ma da ni kakkarfa ne aw awi ila rukunin shadid annabi faɗa cikin hadisin tirmizi ya ce tun daga kan annabi lutu duk annabin da za a aiko shi kadai gayya ne annabi idan ya ma mari ɗaya mutuwa za ka yi ga annabi musa da ya tunkuɗo ne kawai shi kenan sai mutuwa in da ya tunkuɗe ka da fushi ko ya wanka maka mari da fushi sai lahira haka annabawa allah yi su annabi ɗaya sai allah ba shi ƙarfin doki arba'in ka san ƙarfin doki ko da kaga doki ka san mai ƙarfi ne to doki arba'in annabi ya fi karfinsu saboda annabi lutu ya sha wahala ba shi da karfin da zai kakkarya su ya ɓaɓɓalla su daga nan allah dinga turo duk annabi sarauki ne kawai ya ci uban matsiyata kenan masu sabon allah allahumma amin kala inni li amalikum min alqalin yace ni kan ina cikin fushi da wannan aikin da kuke rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun ya ubangiji ka tsiratar da ni da iyalaina daga wannan munanan ayyukan nasu Allah ce fanajjaynahu wa alahu ajma'in illa ajuzan fil ghabirina yace sai muka tsiratar da shi da shi da iyalan shi bi ma'ana wanda suka yi imani da shi illa ajuzan sai wata tsohuwa Allah ya disga matan shi kenan haka malamai suka ce Allah ya ce illa ajuzan ya wata tsohuwa matarsa ce fa ita ma ta zamo ita ce kaman agent na wannan abu ta zama kawali na 'yan luwaɗi a garin ko matar annabi ka gane ba wanda Allah ba zai jarrabe shi ba sai ga mutumin kirki Allah jarrabe shi da mata matsiyaciya wata maiya ba yanda ya iya kuma to wannan jarrabawa ne ko kuma ga mutumin kirki Allah jarrabe shi da ɗa ɗan duniya shi ma jarrabawa ne annaba ma Allah jarrabe su da wannan idan kai ka iya abin da za ka iya abin ya fi ƙarfinka wannan Allah ba zai kama ka da laifi ba inda laifinka yake shine ka bar shi babu tarbiyya Allah ya ce sun madammarnal akharina sannan muka dammara su gaba ɗaya kaf abin da Allah shine ya turo mala'iku suka ɗaga garin gaba ɗaya garin gaba ɗaya suka ɗaga su kai sama da shi ba san ana tafiya da su ba suna ta harkokinsu aka yi sama da garin sai da aka tafi aka tafi mala'ika ne fa ya ɗauki garin kawai yanzu mala'ika sai ya ɗaga gomben nan gaba ɗaya gaba da ita in Allah ya sa shi ɗauke ku daga nan ya san bisa da ku Allah ya kiyaye to da ya ɗaga garin aka ce da ya sama da shi har sai da ya kai mala'ikun sama ta ɗaya suna jin kukan zakarun wannan garin sannan sai juya garin kawai ya gama aikin shi Allah ce faja'alna aliyaha safilaha wa amtarna alaiha hijaratan min sijil a wani wuri kuma min sijilin mandud to duk wannan abin da ya faru saboda me ba taba kifar da wani gari ba in ba kan luwadi ba tunda Allah halicci duniya babu garin da Allah ya daga ya kifar da shi sai akan luwadi yanda zaka daga faranti ka kifa shi haka Allah ya wa garin saboda munin da wannan aikin ke da shi shi yasa malamai suka ce babu wanda zai aikata wannan aikin sai dan ta'adda sai jahili sai matsiyaci wanda zuciyar shi ta kekashe kuma wanda yake bashi da hankali rashin hankalin ko dabbobi ba sa wannan abu dabbobi ma ba sa liwadi Allah ce subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun sarki ya tabbata ga ubangijin da a komai ya halicci mace da namiji a cikin tsirrai a cikin mutane a cikin dabbobi wa mimma la ya'lamuna har ma da abin da ba ku sani ba komai mace ne da namiji hatta bishiya da kake ganin nan mata da maza ne kuma suna saduwa Allah ce wa arsalnar riyaha lawaqiha muna aiko da iska tana barbara tsakanin su iska ne ke hada su haka Allah ya faɗa shi yasa hatta Queen Elizabeth abinda ta ce lokacin da aka kawo bill a Britain cewa sai an legalizing ainihin same sex marriage namiji a wani namiji abinda queen ta ce shine ta ce ita a matsayinta na kirista ba za ta yadda ba kuma ta san ko dabbobi ba sa wannan abu a dai can wani kasa a yi amma banda ingila haka da aka kawo mana bil din najeriya lokacin jonathan kaga jonathan kirista ne david mark yana shugaban senate kirista ne abinda suka gaya wa amerika da tarayyar turai wannan ya saba da al'adamu ya saba da addininmu musulmai ba su yadda ba kiristoci ba su yadda ba al'adan 'yan afirka ma bai yadda ba jonathan ya tsaya kai da fata yana cikin dalilin faɗin sha shugaban ƙasa in ba ku sani ba obama suka ce sai ya faɗi a zaɓe tun da ya ƙi da wannan abu ina fata an gane waɗansu ababen ba a faɗa ne kawai aka kawo baba mai gaskiya aka shana to kaga abin takaicin shine fa a daidai lokacin da jonathan ya ƙi yadda david mark ya ƙi yadda amma sai a gwamnatin musulun musulun ticket ana ƙoƙarin a yadda saboda za a ba najeriya kuɗi to da shi mayan kuɗi ne kana tafiya kana tangaɗe kana karkarwa amma kuɗi kake so ina fata kun gane to sai a lokacin gwamnatin musulun musulun ana ƙoƙarin tabbatar da wannan abu allah ya sauwaƙe ya tabbata cikin hadisi daga manzo sallallahu alaihi wasallama hadisin abdullahi bin abbas wanda imam ahmad ya fitar da wannan hadisin da al'arba'a malaman hadisin nan guda hudu da abu dawud da at-tirmizi al-nasa'i ibn maja hadisi ne kuma da jaluhu masukun anna rasulullahi alaihi salatu wassalamu qala annabi yace man wajadtumuhu ya amalu amala qaumi lutin faqatulu al-fa'ila wal maf'ul idan kuka samu wanda suke aikin mutanen annabi lutu in kuka samu yan luwaɗi annabi ya ce da mai yi da wanda ake da shi duk a kashe su duk a kashe su ya ce wa man wajittumu wa ala bahimatin faqatulu wa qatulul bahima in kun samu wannan ke saduwa da dabba ku kashe shi ita ma dabba a kashe ta kara ci naman ta ko da ana ci haka annabi faɗa cikin hadisi saboda munin da aikin luwaɗi ke da shi wani hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari daga ibn abbas allah kara masa yadda kala yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتك قال لعن رسول الله المخنثين من الرجال الله يا تسينه ودن نمجين دake koyi da mata Allah ya tsine mishi albarka duk namiji da ke koyi da mata Allah ya tsine mishi albarka yace wal mutarajjilati minan nisa haka Allah ya tsine wa duk macen da ke koyi da maza wa qala akhrijuhum min buyutikum ku kore su daga cikin gidajenku kar ma ku zauna da su haka annabi ya faɗa cikin wannan hadisi ki sa wani daga cikin magabata walid bin abdul malik bin marwan yace innahu laula anna Allah ta'ala zakara qissata qaumi lutin fi kitabihi yace lama takhayaltu anna rajulan ya'ti rajula yace na rantse da Allah in banda Allah ya bada labari a Qur'ani akwai yan liwadi ni bazan yadda ba yace shi a hankali shi a namiji zai nemi namiji ce wannan ba zai yiwu ba in ji abdul malik bin marwan ke sa malamai suka tattauna suka ce an kama 'yan luwaɗi me ya kamata a musu kaga yanzu a je ne kotu a yi turanci a bada beli shikenan ya dawo ya ci gaba da harkokin shi ya ci gaba da bata muku yara cikin mutane kashe su ake yi ina fata an gane yanzu kaga wasu ƙauyuka yan sun kama yin ta'adda kashewa suke yi sun gaji da abin a je kotu shikenan a bada beli shi to annabi ya ce ku kashe su malamai suka ce in aka kama 'yan luwaɗi ƙauli rajihi wasawabu annahu yuqtalu alfa'il wal maf'ul bi da mai yi da wanda ake da shi duk a kashe su qala ibn bas shak bin bas yace innahu yuqtalu mutlaqan a kashe su ta kowace irin hanya ko a harbe su ko a sare su ko a musu allurar mutuwa duk abin da za a musu su mutu kawai ake bukata a fidda su daga cikin al'umma qala ibn bas shak bin bas yace wasa bata ya tabbata anhu daga manzon Allah alaihi salatu wassalam annahu qala yace la'ana Allahu man amila amala qaumil lut Allah ya tsine wa duk wanda yake liwadi albarka haka annabi ya dinga maimaita wa hasa uku Allah ya tsine wa liwadi albarka Allah ya tsine wa liwadi albarka amma fa ayo kallen da liwadi take ci gaba a cikin yan kasuwa da yan siyasa da yara matasa kaga mutum yara a Abuja da manyan gidaje da manyan motoci ba sa sana'an komai haka a cikin manyan garurukan ko a gombe ne ko a kano ne ko a kaduna ne a waɗanda an san su ma aikinsu kenan in danginku ne ku kashe shi kawai ba wanda ya sani annabi ce faƙatuluhu ku kashe shi saboda annoba ne a cikin mutane sun fi hiv hatsari a takaice shine kafin mu tsaya na farko mu ta neman tsarin allah subhanahu wataala harkar liwaɗi a yanzu ya wuce duk inda kake tsammani waɗanda ba ka tsammani ma wasu kana ganin su masu mutunci ne suna cikin abu sarakuna na ciki 'yan siyasa na ciki 'yan kasuwa na ciki manyan mutane na ciki fastoci na ciki malaman addini ma na ciki ba taɓa zuwa irin wannan tarihin duniya ba sannan ko suna da ɗaurin gindin da ya wuce inda kake tsammani to na farko kai a karan kanka ka roƙi allah ya baka kariya 'ya'yanka kuma ka samu su ido musamman yara a wannan zamanin suna shiga wannan abin sosai musamman mu da muke da kunnuwa da yawa irin rahoton da ke zuwa goma hankalinka zai tashi in ka dona abin ko bacci ba za ka iya ba to a sa wa yara ido a kuma bi su da addu'a kai ma kan kuma ka tsaya da addu'a Allah ya mana tsari da fitattunun zamani Allah ya tsare mu da tsarin shekare mu da kariyar shi saboda lokaci anan za mu tsaya sai Allah kai mu gobe za mu shiga kisan annabi Nuhu alaihi salatu wassalam da annabi Dawud da annabi Sulaiman إن شاء الله سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته